الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya saki hada mu a yau juma'a daren asabar kenan 19 haka ne 20 ga watan sha'ban hijira 1445 wanda ya daidai da daya ga watan uku march kenan miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alkur'ani mai girma kamar kowane lokaci dai muna farawa da roƙon allah ta'ala ya gafarta mahaifanmu ubangiji Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta waɗanda suke da rai cikin su kuma muna roƙon Allah ubangiji ya tsawaita mana rayuwarsu ya ba su lafiya sannan ya ba su cikawa da imani mu ma muna roƙon Allah ubangiji ya sanya albarka a rayuwar mu kuma ya sa mu gama da duniyar nan lafiya haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a da ba mu ikon kauce musu muna karatu cikin suratul fusilat kuma a muna cikin tafsirin aya ta biyar kenan don haka muna gaba laifi wani mala idan ya faro daga farkon surar ma kai zuwa inda lajina amanu a masari hajji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
نعم الله تعالى يقول إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم ka ce da su kadai nima mutum ne kamar ku yuha ilayya da ake wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahu wahid kadai abin bautar ku abin bauta ne guda daya fastaqimu ilayhi wastaghfiruh ku tsayu zuwa gare shi kuna masu ikhlasi wajen dukkanin abin da za ku yi wastaghfiruhu kuma ku nemi gafararsa wa wailul lil mushrikin lalle azaba mai tsanani ta tabbata ga masu shirka allazina la yu'tuna zakata wadanda ba sa bada zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da ranar alkiyama kafirai ne wato su dangane da ranar alkiyama ranar karshe su kafirai ne to wannan ayar ita muke ta akan ta muke kwana wal inna ma ana basharun mislukum abinda zamu iya tunawa a cikin tafsirin da muka yi na na ayar shine na farko dai Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da duniya cewa shi mutum ne kamar kowa basharun mislukum ina jin mun tattauna ma dalilin da yasa ake cewa dan adam bashar mislukum kamar ku almisliya kuma taktazil musawa duk wani abu da muke yi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana yi bambancin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mu shine shi ana masa wahayi mu kuma ba mana wahayi sannan mu idan mun manta ba wanda zai tuna mana sai dai ran da Allah ta'ala ya kaddara za mu iya tunawa mu tuno don kanmu amma kai kuskure ba wanda zai maza maza ya ce da mana wannan abin kuskure amma shi ma ake alai salatu salam nan da nan idan akwai wani abu wanda ya yi kama da ba daidai ba nan da nan za a tado mala'ika jibiri da zo ya ce kar a kare muna iya tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu sallah kawai sai suka ga ya cire takalmansa ya zuba don asali ana sallah ne da takalmi a lokacin da ake da masallatai ba irin waɗannan ba ana da masallatan da ba su ma da rufi isasshe sannan kuma ga ƙasa ce a cikin masallacin turbaya ce in an yi ruwa da daddare kowa zai taho sai ya ci ko hannun rigarsa da rerai sannan ya zo ya zuba a inda zai tsaya kaga ba irin wannan masallaci ba da an sa masa kafet an lullube shi an yi kaza to haka suke sallar su da da takalma haka har yanzu sallah da takalmi sunna ce amma ba a masallaci irin wannan ba an gane ka je ka yi a ɗakinka a ɗakinka a kan a kafet na tsakiyar falanka ka je ka yi inda ka iya sai ka yi abinka ko ranar juma'a idan ka rasa cikin masallaci za ka yi a waje sai ka yi da takalminka wani lokaci sai ka yi sallah da takalmi sunna ce man fahimta har annabi sallallahu ya ce mai saba wa yahudawa mu yi sallah da takalmin mu saboda su ba sa sallah da takalmin amma ba za ka kamo hanya ka shigo wa mutane irin masallaci irin wannan da takalmi ba kai ma ka shigo kana shigowa ka san baka kyauta ba da an kintsa masallacin an gyara shi don mai za ka shigo da takalmi bayan ka kowa ya ajiye takalminsa yin sallar babu takalmi kuma ba laifi ba ce sallar ta yi alhamdulillah suna sallar sai suka gani bisa salama ya cire takalmi ya zubar sai kowa ma a sallar ya cire takalminsa ya zubar da aka gama sallah annabi sai salama ya juyo sai ga sun ci cire takalma ya ce da su ya aka yi jin daga kun cire takalman suka ce ya rasulullah mun ga kai ma ka cire ne sai ce aini mala'ika ne ya zo ya ce mun akwai kazanta a takalmina shi ne mahallu shahidin da nake so su ka gani da kai ba wanda zai mana wannan ha da an yi abin da akwai kuskure ko akwai bukatar gyara Allah ta'ala ma zai taso mala'ika jibril ya zo ya kawo wa ma'aiki alayhi salatu wasallam kun ga wannan shi ne bambancin su da sannan ma'aiki alayhi salatu wasallam baya wato al-isra ala al-ma'siyah wato ya san abu kuskure ne kuma ya ci gaba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi kwata-kwata amma mu ku sauran waɗanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau nawa ka san abu ba daidai bane kuma kana yi yau da ka kullun ana bada fatawa cewa ai Allah ya ce duk wanda ya laifi ya nemi gafara Allah zai gafarta ma saboda idan baka yi israr akan wani laifin ba za ka yi akan wani laifi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya kwata kwata duk abin da Allah ta'ala ya ce da shi kalla to ba zai kare yi ba duk abin da Allah ta'ala ya ce da shi karka yi ba zai kare yi ba sallallahu alaihi wa sallam idan kuma yayi a wato hannafila takan zama wajibi akan ma'aiki alaihi salatu wassalam don ya fara da'a baya dinawa kamar yadda kuma in yi kuskure aka ce masa kuskure ne baya ƙara yi har ila yau sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to amma wasu abubuwa da suka shafi sanin gaibu a annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba sai dai in Allah ta'ala ya sanar da shi haka nan ma'aiki alaihi salatu wassalam ba shi da wato sifa ta rububiyya wato Allah annabi sallama baya bada da baya bada arziki mun gane baya bada lafiya baya bada duk wasu abinda Allah ta'ala ne kada yake kebanta da yin su to maki alayhi salatu wassalamu baya bada su sai dai ya roki Allah ta'ala ya bada su idan Allah ubangiji ya ga dama idan bai ga dama ba kuma shikenan mun gane ai mun san annabi sallallahu ya ce idan mutum yana ciwon ciki ya sha zuma ko wani kuma dan wansa yana ciwon ciki ya bashi zuma ya sha bai warke ba ya kara masa bai warke ba suka zata da annabi sallallahu alaihi wasallam salatu wasallam ya ce Allah da yayi gaskiya cikin dan wanka kuma ya karya ka gani annabi ne kuma ya ce a bayan kuma aka bayar amma tun da Allah bai bada lafiyar ba lafiya ba ta samu ba har sai lokacin da Allah ya ga dama zai ba da lafiya sai baya mun gane yawa to shi ma'aiki alaihi salatu wasalam mutum da ya kamar kowa bambanci shine shi ana yi masa wahayi mun kuma san me lafazin wahayi yake nufi a shi ma yana daga cikin abin da muka tattauna a darasin mu na karshe daga al-iha shine al-i'lam bis-sur'ati wal-khafa' a sanar da wani abu cikin sauri kuma a ɓoye ba tare ma da wani ya sani ba shi ne wahayi ina ga har mun tattauna a kan shi lafazin wahayi yakan ɗauki ma'anar ilham akwai wahayu ilham Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga annafin ko kuma ya yi wahayi zuwa ga umme musa an arzi'i ko haka ne ba? sannan mun yi ishara ma zuwa ga cewa wahayin ma zai iya daukan ma'anar ishara ta hannu bayan ilham din saboda kisar zakariya alaihissalatu wassalamu da ke farko-farkon suratu maryam haka ne to wannan tunda aiwa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi kun ga ya tabbata ya zama annabi domin sananniyar magana ce duk wanda aka yi masa wahayi ya zama annabi to in aka umarce shi sanar da mutane kuma ya zama manzo wani yana daga cikin abin da malamai suke raba tsakanin manzo da annabi shi yasa suke cewa kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane manzo kuma ka'idar da suke bayarwa shine annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a umarce shi da ya sanar da kowa ba ko kuma an masa wahayi aka umarce shi ya aikata shi kadai ko an masa wahayi aka umarce shi da farfado ya yi tajididin wani sako da ya gabata mun gane to shine malamai suke cewa a a kunga kamar annabi adam alaihi salatu wassalam ba manzo bane annabi adam annabi adam annabi ne mutakallim tunda shi babu wata al'umma da ta riga shi zuwa mun gane saboda ka kuma ba ana masa umarni bane a ce da shi ce musu kaza ce musu kaza ce musu kaza a dama daga shi ne sai ƴaƴansa saboda ka idan aka yi masa wahayi aka ga masa abin da yake daidai zai aikata su ma kuma za su kwaikwaya da gurin sa mun fahimta mun fahimta so Allah ta'ala ma bai fara turo da manzanni ba manzanni ba ai kaga sai da mutane suka yi yawa aka samu sabani kana nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه a sai da mutane suka yi yawa to saboda sabanin da mutane suka fara yi sai Allah ta'ala ya turo annabawa su yi bushara sannan su yi gargadi kuma aka haɗo su da littafi saboda su zo su warware sabanin da ke tsakanin mutane to tun daga nan aka yi ta wannan har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kun ga kamar mu yanzu kuma da babu wani annabi da zai zo har ila yau ya zama annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe to kaga su malamai su ne suka dauki nauyin isar da sakon annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai zama da malamai kenan su ne da manzannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su za su ta idan wani ba wani manzo da su mun gane to wannan yuha ilayya ya tabbatar da bazancin annabi sallama da kuma annabcinsa sallallahu alaihi wasallam ilayya annama ilahukum ilahun wahid ina jin mun yi magana akan adatu hasr ko adatu hasr shine ka takaita wani abu akan wani abu shi kadai na ba misali da innamal a'malu binniyya kadai dukkanin aiki yana tare da niyya abinda ake nufi shine ba wani aikin da za a yi ba niyya in dai kaga mutum ya aiki to dole akwai niyya niyyar nan ko ta zama tasa ko ta zama ta wani ma idan niyyar wani ce to ba za a kama shi da laifi ba amma in dai an aikata wani aiki to dole akwai niyya amma Allah ubangiji tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alayh da abinda wani ya tilasta ka sai kai to kai baka da laifi amma abinda kai din niyyar wanda ya tilasta ka ne saboda haka shi za a ba wa laifi so amma ba wani aiki da za a yi shi haka kawai babu niyya mun gani shi yasa idan mutum ya laifi a cikin bacci ake sabanin za a za a yi masa hukunci ko ba za a masa mun gani yawa kamar kana da wayarka wani yana bacci ya sako hannunsa ya turo ta ta faɗo ta kwankwasa irin waɗannan wayoyin masu shegen tsada to shi dai bacci yake zai biya ka ko ba zai biya ka ba kaga dai ta fuskar taklifi ne shi bacci yake ko amma kuma wayan nan tana da tsada Allahu akbar to an ce akwai innama akwai annafi wal isbat ko akwai taqdim ma huwa fi haqqi haqqi ma fi haqqihi al-akhir na ba misali walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh asalinsa ma fi samawati wa ma fi al'ardi lillah amma sai ɗauko lillah ɗin a daure ta farko don a nuna maka na Allah ne shi kaɗai ba wanda yake da wannan lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardi ga Allah mallakar abin da ke cikin samai da ƙasa yake ba ga kowa ba mun gane annabi wal isbat gashi na mana karanta cikin la ilaha illallah ko yawwa la qa'imun illa zai ba wanda yake a tsaye sai zaidu kaga wannan ka kore kowa ba wanda yake tsaye la ilaha illallah babu wani abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah to sannan kuma akwai damirul fasl shine wanda mun fada mana basatin da ya gabata damirul fasl gashi nan malam ya karanta wa hum bil akhirati hum kafirun da Allah ya ga dama zai iya cewa wa hum bil akhirati kafirun amma sai zo da wata hum din har ila yau mun gane da mai rufasu to waɗannan adatu hasirin ne suna da yawa amma waɗannan guda uku malamai suka ce su aka fi amfani da su ilai annama ilahukum ilahun wahid a cewa abin bauta ku abin bauta ne guda ɗaya abin bauta ne guda ɗaya muka ce malamai sun ce wannan zai nuna wa zai nuna mana mahimmancin tauhidi haka ne ko duk inda zaka ji Allah ta'ala ya ce ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi zaka ya ce abin da ya masa wahayin shine annama ilahukum ilahun wahid abin bauta ko abin bauta ne kwaya daya kawai duk da cewa Allah ta'ala ya yi masa wahayoyi da yawa maganar sallah maganar zakka da sauran abubuwa da yawan gaske amma in dai zai ba da labarin cewa ya yi wa annabi sallama wahayi to yakan fifita maganar tauhidi mun gane yakan fifita maganar tauhidi saboda shi tauhidi shine abin da yafi komai muhimmanci a wannan shine zai tabbatar maka ma da cewa lalle samun aqida mai kyau babu abin da ya fita ka samu tauhidi mai kyan gaske to shine babban abin da ake da bukata mun gane ko wannan halin da ake ciki a inda mutum ya zama yana da kyakkyawan tauhidi kenan zai tsinke kowace irin alaka da wani Allah ta'ala inda ba abin da Allah Ubangijin yake so ba da ka abin da ake kiransu da al'ala'ik inda mutum wato mutum zai zama yana tare da Allah kowane hali idan abin kirki ya same shi to shi kenan shakara sai ya yi murna ba zai girman kai ko jiji da kai ba haka nan idan abin ƙi ya same shi sabara ba zai attasakhud ba ba zai ba zai fusata ba cewa duk mai Allah ya masa haka mun gane wannan shine tauhidi a shi mumini lokacin da ya samu aqida mai kyau to yana zama kenan kullun yana gaya wa kansa cewa shi bawon Allah ne sai yadda Allah ya ga dama zai yi da shi kuma wato a shirye yake duk abin da Allah ya da shi shi alhamdulillah in ya masa mai kyau alhamdulillah wa kana khairan lahu in ya yi masa abin da yake ganin ba mai kyau bane to zai zai hakuri wa kana khairan lahu mun gane ba ce mumini ko ko mumini mai imani ba zai bakin ciki ko tashin hankali ba domin akwai abin da ya kira sa da asadmatul ula tunda mutum ba ba bango bane kuma ba dutse bane shi ma mutum ne dole wani abu ya faru shi zai ji bai ji daɗi ba amma abin da ake kira da tasabbur mun gane kana ba kanka haƙuri kana ba kanka haƙuri kana lallaba kanka kana ba kanka haƙuri to daga nan sai ka ga abubuwa sun zo sun yi sauki sai ka samu nutsuwa amma duk lokacin da ana tsammanin ai kai ba kai ba ka ɓacin rai no kana ɓacin rai sai dai kanka kake ba haƙuri idan ranka ma ya baci sai ka ba kanka hakuri ka lallaba kanka ka bata hakuri cewa wannan shine dama shine samara ta imani da kaddara duk abin da Allah ta'ala yayi to kai hakuri ka bi Allah a haka din ka don duk effort din da zaka yi amfani zaka yi making ba zaka fita daga wannan kaddara ba dan Allah ta'ala ya riga ya kaddara wannan din don haka wannan ne daga cikin muhimmancin aqida mai kyau da tauhidi mai kyan gaskiya duk halin da mutum ya samu kansa inda yana da aqida mai kyau yana da tauhidi mai kyau to insha Allah abubuwa za su zo masa da sauki amma idan mutum ya zamana a bai da aqida mai kyau to zaka same shi a gigice kawai yake ina yawan bada misali in ka gamma alhamdulillah za ka gamma a nitsa za ka gamma amma yanzu idan za ka ga wani ɗan shi'a za ka a firgice yake ko wani shehi haka ko wani sufi-sufi haka za ka shi a firgita za ka gaishi a gigita za ka gaishi firibiri za haka haka su to za ka idan lokacin ko a cikin ahalus sunna idan aka samu wanda shi bayi da aƙida mai kyau don akwai akwai akwai ahalus sunnan da kawai suna ne suna zuwa da yana sallah da su amma za su je gurin bokaye za su je gurin duba za su je gurin waye to ko su irin wannan saka lai sai ga rayuwarsu ba da ta suke yin ta man ka da su ka yadda Allah ne mai yin komai kenan ba wani abu Allah ta'ala zai zai isan maka to annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi fastaqimu ilayhi wato ka tsayi zuwa gare shi shi yasa suka ce al-istiqama anan gurin shi ne al-qasd ilayhi kuma yana nufin al'ikhlas mun gane don Allah ta'ala bai ce fastaƙimu lahu ba ku tsayi don shi a sai ce fastaƙimu ilaihi zuwa gare shi kenan alistikama aiki ne ka tsayu ka ba Allah ta'ala a kowane lokaci ka ba Allah Ubangiji a kowane lokaci sannan duk abinda za ka yi ka yi shi don Allah mun gane duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa tsakaninka da Allah kake ba don ayaba ma ba ba don ka cizguna a wani ba ba don ka nuna mutane burgewa ko na makamancin wani in me za ka yi ka yi iyakar bakin ƙoƙari ka kaga ka yi don Allah ko me za ka yi musamman abin da Allah ta'ala ya ce yana so a yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar a yi to in ka tashi ka tabbatar ka yi ƙoƙari ka yi don Allah mun gani yawwa idan akwai waɗanda suke ganin cewa idan ka yi musu wa'azi sai su ce to lahirin nan waye je ya gano mun gani ko kabari waye ya leƙa ya game yake a cikin kabari ko mata wani sharri da ya shigo idan ka ce ki rika sa hijabi sai ki ai hijabi a zuciye ki ko saboda ka hijabi a zuciye ki saboda ka barta ta sa da abin da za ta sa ita hijabi kawai a zuciye ki to in dai mutum yana da imani ai za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waqara fil qalb wa saddaqahu al amal shine imani ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal imani shine abin da ya tabbata a cikin zuciya kuma aikin ka yake gaskata shi in ka zo ka baka sallah ba ko baya sallah wal iyaz billah baya azumi baya kaza ya ce ai imani a takawa hahuna za mu ce ma ƙarya kake dan kana da imani dole za ka yi waɗannan abu an gane shi yasa hadisin itban din nan malamai suka ce akan zahirin sa ake daukar sa inna la harrama ala nari man qala لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويبتغي بها وجه الله Allah ya haramta wa wuta wato cin naman ko cin gangan jikin wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma yake nufin fuskar Allah ta'ala da ita mun gani to idan ka dauki koda mutum ne a duniya kana son ka samu wata fada a gurinsa ai kaga ba za ka taba yin abin da yake karai ba ko abin da yake so da shi za ka kai zuwa gare shi sai kana ta yabansa a facebook kana ta ɗora hotonsa ko kana ta barka da juma'a ko ga wani ka yi status a ina ne duk da yana gani yana gani ya san kai wannan mana yar ana ta to sannan sai ka nemi appointment a baka amma kullum kana ɗura masa a shar kana cewa ba daidai ba kana cewa kaza kana cewa kaza ko ka ce kana son ka gan shi zai ce bai da ba ko ba zai da ba kuma ko ka bata kanka lokaci ba za gan shi wallahi zai san yadda zai je ta jijjirga ka ba za gan shi to kaga idan Allah ta'ala ya ce ga hanyar da yake so a bi sai wani ya zo ya ce maka a'a kar ka bi wannan din ka zo akwai wata za mu tafi za nan din ma za ka sami yardar Allah kaga ya cuce ka kuma kamar baka da baka da dabara baka da wayo kenan inda Allah ta'ala ya ce abi shine listiqama din annabi sallallahu ya ja layi a tsaye sosai yace wannan shine sabili ko adu ila Allah da layika hagu da dama kuma yace wadannan sure subul kuma akan kowane tafarki akwai shedani yana kiran mutane zuwa ga wuta to ana son ka tsayi sosai zuwa ga Allah ta'ala a ilaihi da da da da ikhlasi wastaghfiruhu sannan kuma ka nemi gafararsa mun gane asalin wannan maganar annaba ake gawa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu ala gawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa mutane ka nemi ka nemi ka tsayu zuwa ga Allah ta'ala da ta hanyar aikata abin da yake daidai da kuma yin ikhlasi sannan ka nemi gafara Allah wa idan ka nemi gafara Allah dama mun sha tattaunawa a al-istighfar shine abu biyu ne Allah ya yafe ma ya gafarta ma sannan kuma ya kankare zunubin yadda ko ganin sama ba za a yi don asalin al'algafar shi ne asitir da asirce shi yasa suke cewa idan za ka yi istighfari ka rika halarto wannan ba wai kadai Allah ta'ala ya gafarta ma ɗin ba in ya gafarta ma kuma ya kankare ma yadda an je lahira ko ganin sama ba za a yi ba shi ne a tajawus amma da yawa waɗanda su yi istighfari sun fi halarto su dai a gafarta musu ne to mazarai suna gani yana daga yana daga cikin abin da ya kamata duk wanda zai istighfari ya halarto da shi shine Allah ta'ala bayan ya yafe sannan kuma ya kankare zunuban ma wa wailul lil mushrikeen amma kuma azaba ta tabbata ga mushrikai wai ibn kasir ya ce damarun lahum wa halakun alaihim in ka bibbi maganganun malaman tafsiri za ka ga lafazin wail wasu suna ce mata kalimatu wa'idin wahala wa tahdid wato kalma ce da ake amfani da ita wajen a yi maka alkawarin azaba ko kuma a jama kunni an gane amma wasu suna cewa wani kwari ne a cikin wuta wail wani kwari ne a cikin wuta to malamai na baya-bayan nan suna ganin magana farko ita tafi dacewa in za ka fassara wai ka ce kawai kalimatu a tahdidin wa wa'i kalma ce ta ta jan kunne da tsoratarwa da kuma alkawarin za a maka azaba inda baka daina abin da kake yi don babu wani nassi da ya nuna cewa a cikin wutar jahannama akwai akwai wani kwari sunan sawail amma dai kalma ce ta azaba kawai mun gane wa wailul lil mushrikeen lallai wato alkawarin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda suke Allah ta hada Allah ta'ala da abokan abokan suke wa Allah ubangiji kishiya waɗanda ya su shirka a rububiyya suna ganin akwai wani wanda zai iya yin irin abin da Allah ta'ala zai na ba da lafiya ko mulki ko arziki ko wani makamancin ko waɗanda suke da shirka a cikin asma'u wasifat kamar al-mushabbaha waɗanda suke ganin cewa sifofin Allah ta'ala irin na makhlukai ne har ma waɗanda suke korewa Allah ta'ala sifofin waɗanda suna suna suna ciki banda kuma waɗanda suke shirka cikin uluhiyya ta Allah ta'ala ka dauki wani malami ko wani aljani ko wani shehi ko ma waye ka zo ka rika yi masa nau'ikan azaba a nau'ukan ibada kaga wannan ka dauke ka dauke shi a matsayin a matsayin Allah domin kana bashi wasu wasu sifofi ko kuma wasu haƙoƙi da Allah ta'ala to duk mai yin wannan sunansa mushriki mun gane ko da fa yana zuwa masallaci yana sallah da shi inda yana da wani wanda yake dan masa duba da dan mutsafi to sunansa mushriki in dai bai tuba ya daina ba ya mutu ya mutu mushriki kuma kowace ce ko tana yawo da hijabi inci ɗari a ƙasa tana jan sama inda za ta ke fakar mutane tana tafiya gurin wani boka ko wani mai sihiri ko tana wannan sunanta mushirka mun gane inda ba ta tuba ba amma idan ta tuba shi kenan Allah ta'ala yana iya gafarta kowane irin laifi da aka yi aka tuba kafin a mutu mun gane to wannan lafazin wailul lil mushrikin malamai suka ce ba wai shi wail din azabar da Allah ta'ala yake amfani da wail a kanta ba dole sai shirka ba Allah ubangiji yakan yi amfani da lafazin wail akan laifin da bai kai shirka ba misali wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yadhunnu anna ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim ko wala yadhunnu liyomin azim haka ne? kunga tatsifib shi ne tauye mudu ko? ai bai kai shirka ba amma duk da haka Allah ta'ala ya ce wailun lil mutsaffifi idan ma baka gane suwa mutsaffifi ba ya ce Allah zai na iza talu alan nasi ya staufu wa iza kaluhum awwazanuhum yuksirun ala ya zunnu ula'ika annahum mabu'uthun liyaumin azim ko to kaga wannan bai kai wannan ba akwai hadisin ma'aiki alayhi salatu wassalam da imam ahmad ya rawaito annabi sallallahu alaihi yana cewa wailun liman haddasa fa kazzaba li yudhika an-nas wailul lahu thumma wailul lahu kaicin wanda zai rika zance yayi ƙarya dan kawai ya sa mutane dariya kawai dan ya ai cracking joke sai kirkire ƙarya magana da shi ma ya san ƙarya ce amma zai yi kawai don a yi dariya Allah ta'ala ya ce wai lullahu sun ma wai lullahu sun ma wai lullahu kaga wannan aidu bai kai shirka ba amma Allah ta'ala ya yi annabi sallama da Allah ubangiji sun yi amfani da lafazin wai Allah ta'ala ya kiyashe mu alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun al mushrikun sune alladhina la yu'tuna az-zakata wadanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da ranar karshe su din kafirai ne to wannan a- wannan ayar malamai suka ce akwai iskali a cikin wannan ayar da aka sai mun nutsu sosai watakila ko mu za mu iya mu fahimta idan muka lura magana ake akan suwa mushrikai amma sai aka ce allazina la yu'tuna zakka to dama shi mushrike na ba da zakka ne ai ba ya ba da zakka mun gane shi yasa malamai suka faɗi maganganu guda uku ko a kamar Muhammad al-Amin al-Shankidi cikin Adwa'ul Bayan yace wannan dalili ne da yake nuna wato mushrikai ana musu mukhataba da furu furu na shari'ar musulunci a mana furu shine irin waɗannan ibadoji mun gane furu usul shine imani da akida to mushrikai ana musu ana ana ana musu khitab ana musu magana hatta Allah ta'ala yana musu magana da da furu na shari'a tunda anan mushrikai ne wailul lil mushrikeen allazina la yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum kafirun kafirai ne mushrikai ne amma daga cikin laifin da Allah ta'ala yake tuhumar su har akwai ba sa bada zakka mun ji magana farko to sai wasu suka ce a ba zakkar kudi yake nufi ba saboda ita wannan surar yar makaci tun a maka aka saukar da wannan idan ku zakka ai ba farlanta zakka ba sai yaushe sai a shekara ta biyu bayan hijira mun gani sai ba an annabi sallama ya yi hijira a shekara ta biyu sannan aka farlanta zakka kamar yadda za mu zo mu ci to sannan wasu sun ce ana nufin zakatun abdan zakatul abdan alladina la yutuna zakka shi zakatul abdan wato zakka ta gangan jiki zakkar jiki menene zakkar jiki shine kai da'a ka bar sabo shine zakkar da zaka fitar wa jikinka mun mun gane wannan suka ce musamman saboda a surar ta sauka ne a makka to amma ibnu kasir rahimahullah yace fal muradu biz zakka huna abinda ake nufi da da zakka anan taharatun nafs min al akhlaq ar razila wato tsarkake zuciya daga al akhlaq ar razila wannan ita ce maganar ta uku cewa zakatun nafs ake nufi mun gane zakatu an nafs kuma dama kamar ka iya cewa shi wannan zakatun nafs shi ne abin da yake rajihi kiyaye wannan shi ne rajihi shi ya burin jaye shi ya furin jaye saboda nassoshin da suke tabbatar da wannan Allah ta'ala yana cewa kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha bayan ya ce wa nafsin wa ma sawaha ko zuciya da kuma abinda Allah ta'ala ya sawwara ta da shi sai ce kad aflaha man zakkaha ko duk wanda ya mata zakka ita zuciyar nan to lalle ya ya rabota wa kad khaba man dassaha wanda kuma wanda ya damalmala zuciyarsa kaga wannan ya shiga uku haka nan a cikin suratul a'la Allah ya ce kad aflaha man tazakka ko wa kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla bal tuqsiruna al hayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa kaga kad aflaha man tazakka wanda ya kokarin tazaki wanda yake ta kokari ya ga ya tsarkake zuciyarsa saboda haka wailul lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka ko ya zama zakatul albdan ko ya zama zakatul mal ko ya zama zakatul nufus zako zakatul nafs wato tsarkake zuciya wanda kamar yadda nake fara mana a tsarkake zuciyar nan kamar yadda zamu ji da dalilai shine abinda da ya fi dacewa to ce ibn kasir yake cewa almurad bil zaka huna taharatu an-nafs min al-akhlaqi war-razila munanan halaye ka raba ka raba kanka da munanan halaye hatta mushrikai Allah ta'ala ya umarce su da su bar munanan dabi'u wa min ahammi zalika taharatu an-nufus min ash-shirk mafi girman abin da ake so ka raba zuciyarka da shi shine shirka haɗa Allah ta'ala da wani a shirka a aikace ko a kudirce an hana ka yin wani ka fitar da kowane da cikin zuciyarka ka saka Allah shi kadai kawa zuciyarka kullun ya zama tunaninka Allah ne duk abin da ya faru kawai Allah kake tunawa baka tuna wani wani wanda ba ba Allah ubangiji ba wa zakatul mal inma summiyat zakatun ita zakat dukiya an kira ta zakka saboda ita ma tutahhiruhu min al-haram idan mutum yana da dukiya ya fitar da zakka to kamar ya fitar da dagwalan da yake cikin dukiyar dan haramu hiya anzaya in ya fitar da zakatu ya sake ya tsarkake zuciya dukiyar ta wa takunu sababan li ziyadatihi wa barakatihi wa kasrati naf'ihi kuma mutun ya bada zakka in mutun yana bada zakkar dukiyarsa dalili ne sababi ne da zai sa dukiyar ta karu kuma albarkar dukiyar ta karu sannan kuma amfanin dukiyar shi kansa ya karu dan za ga wani yana da tarin dukiya amma ba ta da wani amfani baya wani amfani ne duk abin da zai yi sai ga wani aikin banza ne kawai ke ci mun gane to amma idan mutum yana kokarin fitar da zakkar da Allah ta'ala ya dora masa ta wajibi sai Allah ya ƙara yawan dukiyar ya ƙara wa dukiyar albarka sannan kuma ya ƙara mata amfani wa tawfiqan ila isti'malihi fi ta'at kuma Allah zai maka tawfiqi ya maka muwafaqa in kana da dukiya kana fitar da zakka sai Allah ya maka muwafaqa ya zama na baka kashe dukiyarka ta hanyar banza Allah maka muwafaka duk kudin da zaka kashe ya zama yana da amfani mun gane saboda ga mutum yana da dukiya ya mutu amma aka ce nuna wani abu kwaya daya wanda zai ke kai masa lada ba za a iya nuna ba kun gane in ka mutu gaban mota mota za ta kama lada ne idan ana zuwa wazi ne ta watakila gobe shi ma na kaga musharaka za ku ce da wanda ya sa fetur da wanda ya juye da wanda ya canja mata taya da sauransu ko amma a ce ka zo kana da kudi ka mutu babu aiki kwaya ɗaya wanda zai ke kai maka lada har sai in an zo ma ana cewa ayyanka da Allah ya haƙuri a fitar da sulusi a dan masa kaza a dan masa kaza kaga ka aikin banza babu albarka babu ba tawfiki a cikin dukiyar kenan وقال السدي السدي يتي وللمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يدينون بالزكاة ولن باسا واتو بوتا الله تعالى تهنير فتد زكاة وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم كاغا سوى لن سنتفا كان زكاة دوكي أكيني ولن نسكي حالا زكاة دوكيوز وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين وانا شيني ظاهر abin da ayat take nufi allazina la yutuna zakka ba sa ba da zakka to kaga kenan idan zakkar ta duke ake nufi kaga kenan ashe mushrikai ma ana musu mukhataba da mene da da da furu'a ta musulunci shi yasa shinkiji yake cewa gashi nan ma muna karantawa cikin alqur'ani idan an saka yan wuta a wuta za a tambaye su ma salaka kun fi saka qalu lam lam naku min al-musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائذين حتى أتانا اليقين ko sun shiga sakara ko mushrikai ne amma Allah ta'ala zai tambaye su me yasa kuka shiga za su faɗi waɗannan abubuwa bayan cewa su mushrikai ne wanda in ka kalli waɗannan za ga duk furu'a ce sannan khuduhu fagullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin zarquha 70 zira'an faslukuhu har zuwa inda yake cewa innahum la yu'minu bi billahi al-azim walam na wala yahudduna ala ta'amil miskin haka ne kaga it'amil miskin ai wannan ga wanda yake da imani ne mushriki ne ransa da wani it'amil miskin to akan wannan shishin kidi yake ganin cewa a ana iya yi musu Allah ta'ala yake yi musu magana da furu'a ta musulunci هذا هو الظاهر كو كما wannan shine ikhtiyarin Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah yace amma wa fihi nazar kai nazari ba magana zakar dukiya gaskiya ake nufi ana mun gane gwara ma a ce zakatun nufus ne saboda idan idan baka musulunta ba idan mutum mai musulunta ba ai ba za ce da shi fitar da zakka hadisin mu'az bin jabal da aka tura shi yaman shi zai kara tabbatar mana da wannan إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله كو fa inhum ata'uka lidhalika sai ka musu magana sallah idan sun yadda da sallah to sai ka yi musu magana akan zakka ka ce musu za a rika karbar dukiyar ku dukiya daga wajen masu kuɗi ana mayar da ita ila fuqara kaga sai sai wanda yake da imani shi ne ake cewa ya bada zakka amma yanzu ba za ka je gurin wani katon har ne baka ce kawo zakka ai shi bai santa ba shi ya sa malamai suka tafi akan cewa gaskiya zakatun nufus ake nufi ga wadancan ayoyin da muka ji sannan kuma akwai addu'a ma shekul usaimin yana cewa idan an ce zaka ce ta zuciya to ita daman zakar zuciya ana ba da ita ne yi utuna abinda lafazin yi utuna yake nufi yana nufin yi tsauna suna bayar da zaka la yi utuna zaka ba sa bayar da zaka ko? to zakar mai zakar zuciya to zakar zuciya ba da ita ake yi? mun gani? shi yasa iskalin zai zama iskalin da ya lafazin kawai amma akwai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha so wannan shine wasu daga cikin dalilan da yasa aka rinjayar da cewa zakatun nafs ake nufi mun gane aka wajibi ne mutum ya tsaya tsayin da kai tabbatar da cewa a amalul qulub din da ake magana na aqida da sauransu mutum ya tabbatar da cewa ya gyara su annabi sa mai ahlali mai na cewa wala wala yajibu alal mukallaf tashihu imani ka inganta imaninka ba a ce baka da imanin ba kana da shi amma ka inganta shi baka ce masallacin na inganta masallacin nan kaga akwai yan gyare-gyaren da za amma ba a ce masallacin bayanan ba ba kuma a ce a rushe su ba a inganta shi kawai aka ce to kai ma an ji kana da imanin amma ka inganta ka je ka yi bincike ka san imanin ka san inda kake da kurakurai yadda ka kudurce abubuwa daidai kake kudirce su ko ba daidai kake kudirce su ka san wannan ka gyara inda kaje da kuskure ka gyara inda kaje da biya daidai ka tuna ka gode wa Allah ta'ala akan wannan wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da lahira su kafirai ne Allah ta'ala ya kiyashe mu amin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure insha Allah Allah ubangiji ya kafarta mana kuma kamar yadda da muka sani cewa dama yau za mu rufe tafsirin nan insha Allah sai sai sai azumi amma akwai abubuwa guda biyu wanda dole a tattauna su na farko a ɗaliban makarantar nan su ne za su za su sponsorin tafsiri na wannan shekara na ce sponsorin shine maganan mai da za a kunna kunga an kashe mauta ko? yawwa to man da za mu yi tafsiri da shi akalla a kullun a duk sati ana buƙatar wannan festa din wani wannan yaduwar abar jarka wadda tana cin wajen jarka wajen da yawa litar talatin ko? talatin ko ashirin? to kaga idan a lissafin ashirin mamu da muka yi ɗazu wajen 14,200 naira ya ɗari bakwai bakwai da goma mamu eh idan ta kai lita talatin ba to kuma akalla abinda malam buhari yake fada dubu ashirin ko? to abinda malam buhari yake fada mana akan ci akan ci jarkar wannan guda hudu kafin azumi ya kare saboda haka kun ga ko dai da yake akwai kwamiti da muka yi muka fara tattara wani taimako na wannan abun idan ba manta ba ko lafiya ne ko yawa akwai su malam kamala da su malam lawi da sauransu ko dai a fitar da hanyar da za a nemo yadda za a yi ko kuma dai mu sani cewa mu za mu yi sponsorin wannan tafsirin akwai bayan allah waɗanda suke yi amma saboda tashin man su ma suna da bukatar agaza musu mun gane yawa saboda haka idan ka yi budget na zaka ci dankalin turawa zaka ci waye ne zaka ci waye to kuma ka yi budget zaka kawo mai za a tada za a yi tafsiri mun gane wannan yawa akalla eh akalla akalla ka bada dubu daya akalla akalla dim da muke nan gurin kowa ya bada dubu daya akalla ke inda akalla ya mafi dubu mafi mu talatin yawa ka nemo duk inda ne dubu talatin take ko ka je ka yi bulo ko ka yi faskare ka nemo dubu daya ka kawo in ba haka ba idan da aka ce ba mai to babu tafsiri ke an goma ba za ku yi kuje ku nemo sai kuje ku nemo amma dai wannan dai shine gaskiyar magana na ga data ga data har ila yau dole ka ku za ku yi kome in an shirya inda an gama shiryawa an Allah da mu kuma ranar lahadi ko goma ga wata insha Allah za mu fara tafsiri na azumi ranar lahadi goma ga watan march na e ga sanan na ambata sai ko waye da treasuran abin nan naku malam kamala ne ko malam kamala badala bai zo bai ban ganshi ba shine ko na na ina lawi to malam shehu kun ji ai kowa yana da zai bayar kowa sai ya bayar ba wani mai sha'awa ba magana sha'awa ba ce kowa ma sai ya bayar dama daga yanzu ake magana daga yanzu ake magana insha Allah ranar asabar ranar lahadi amin ranar lahadi insha Allah za mu fara tafsiri a goma ga wata ko da akwai yiwuwar na? to insha Allah muna tsammanin watakila litinin a tashi da azumi za a fara wazira za a fara tafsiri ranar lahadi kuma daga karfe 8 kenan da da rabi da 8 da rabi nake ga ayyayi ko? a ranar asabar din ranar lahadin ai ba a yi tarawahin ba ranar lahadi ko? yauwa to in ya so in muka zo ranar lahadi sai kuma mu ga yadda abin zai kasance insha Allah da aka dai a nan dai za mu rika kaiwa goma ba dai insha Allah wa rajin sai an tafi ko? yawa insha Allah kamar yadda muka saba kuma karatun minti hamsin za mu rufe muka yi minti hamsin ya isa inda fa'idar ba wai a ta yi ba ne fa'idar shi ne a fahimta yawo sannan abu na uku kuma akwai akwai ɗaurin auren uzairu gobe insha Allah a karki karfe 11 da aka yan uwa sai su yi mana addu'a ji nake a kusa da ni yake gobe insha Allah sannan akwai daurin auren malam ba gobe karfe biyu da rabi a asalatin karkara insha Allah don haka dama an faɗa a nan ne saboda addu'a addu'a ta fi komai muhimmanci a yi addu'a Allah ubangije ba su zaman lafiya a mai ɗakinsa da ta rasu Allah ubangije gafarta mata a wadda kuma za ta shigo Allah ba ta damar yi masa biyayya da kuma ɗaukar nauyin sauran yaran da aka bari Allah ubangiji ya hada kansu Allah ya kara musu arziki Allah ba su zaman lafiya insha Allah da aka da abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana abinda muka yi daidai kuma Allah ya hada mu aladan gaba daya kuma Allah ya kai mana jimi lafiya Allah ya mana addu'a
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل هدة لنا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين